أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وأرض بدر لا يلعبها إلا من تشاء ببعدهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم يا يوم يا الله masoya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama muna daren alamin wanda ya dace da daya ga watan ramadan hijiran shugaba mai imala sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da goma sha bakwai ga watan biyar ni da ta rayuwa na rikin sallar na maryam shekaru dubu biyu da goma sha shida goma sha takwas Allah ya ga dama cikin fallansa da ramarsa da jin kansa ba a ƙarfin mu ba da bara mu ya kewo da mu wannan shekara akwai jama'a da aka fara karatun da su wacce shekara amma Allah bai ga dama sun kewo yau bana ba to muna roƙon Allah rasuwar da aka yi wannan tsakani daga wancan ramadan zuwa wannan ramadan gaba ɗaya mazanmu da matanmu bakinmu da yan garinmu Allah ya ji ban su Allah ya gawo da su Allah ya gawo da su Allah ya yi da rakura ku kuma Allah ba mu shiga da imani kuma iyayen da suka yi wahala da mu suka yi ɗawainiyar mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kauce da rama malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kauce da rama mu ma kuma Allah ba mu shiga da imani makwabtan malamin mu baki daya da shi malamin namu wanda suka koma ga Allah Allah ya kauce da Allah ya gafarta musu irin kwanan da mata irin kwanan da yau irin su baban mota nan da sauran da jama'a duk Allah shi kan mu rama wanda kuma suke da rai irin su alhaji nan Allah ya saka masa alkhairi Allah ya kara masa lafiya Allah ya biya bukatunsa ana nufin alhaji sallau kenan da irin sa irin sa baki daya jama'a alhamdulillah Allah ya kewayo da mu wannan shekara ta Ramadanu yadda za mu fara wannan karatu lafiya Allah ya sa mu fara lafiya mu kuma kammala lafiya muna roƙon Allah ba dan Allah ya mu ba abin da za mu ci mu sha mu yi tsara mu hidima Allah ya hore mana Allah ya mai daraja annabi da jiwo kijani ya hore mana duk abin da za mu yi hidima kan wannan azumi da ainihin sallah in ya karatu Allah ya hore mana Allah ya hore mana Allah ya hore mana Allah ya hore mana dan azramu lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تبلغنا بها كثر الايات من جميع الخيرات والايات وبعد الممات صلاه تبلغنا بها كثر الايات من جميع الخيرات والايات وبعد الممات صلاه تبلغنا بها كثر الايات من جميع الخيرات والايات وبعد الممات ya lalata go kunci rashi to a kula da karanta salatul fati kafa dare ya ladifu ya ladifu biyu a talakance mutum ya safe da yamma sai kuma sirrin da muka faɗa gidan imanin mu ce yi sai haka wanda suka je su sanarwa wanda ba su ji ba na ayatul kursiyu da ake karantawa bayan sallar da asar amma ranar alhamis rana ita yau saboda haka kar a yi wasa da wannan sirri a rinka kokari ana karantawa duk halin da ake ciki insha Allah da ramar Allah da jin san Allah albarka ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah zai dauke kuma Allah ya dauke mana Allah ya dauke mana Allah ya dauke mana Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana lafiya Allah ya kowa bukatar sa to jama'a idan ba ku manta ba shekarar da ta gabata da muna cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul an'am sura ce ta shida inda ɗauko lissafi daga bakara kuma shekarar da ta gabata mun tsaya ne akan aya ta dari da talatin da bakwai yau kuma sai aka tashi akan aya na dari da talatin da takwas to in ba manta ba ko kuma da yake san samu na tsawon lokaci abin da dai ayoyin baya suke magana da wannan wanda aka karanta da zo ta yi magana shine wasu jama'a da Allah bai sanya musu tsoron Allah ba sai su kirkiri wani abu ko kan hukunan karya ne amma zai ce Allah ne ya ce a yi ko kuwa annabi Muhammad ya ce a yi shi kuwa annabi ya ce duk wanda ya mun karya to shi ne zaman wajen zaman sa a wuta don zai shiga wata ba ma la ma halala sai dai in ya tuba tun bai mutu ba to wannan Allah yana iya karɓar tubansa amma in ya mutu bai tuba ba ya je lahira gashi ya yi Allah karya ya yi annabi Muhammadu kalla to zai shiga wuta shi yasa Allah a cikin wata aya yake tabbayar wai ku ɗan Adam me ya same ku ne da bakin ku za ku kirkire abu ku na ƙarya amma kuma zai zama na Allah ولا تزغوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتبتغوا على الله الكذب قل إذا كنت لا تكركرا وجي وانا حلال ku za ki kirkira ku ce wannan haramu ne kuma duk kuna yin haka ba don wai ku kirkiri ƙarya ku dangana wa Allah me yasa haka Allah ce innal ladina imamu gari ya zo imam ya zo muna mishi barka da zuwa Allah kare lafiya Allah ji kan magabata Allah maulana rasulullahi Allah ji kan neman malam gare ku da gidan kayan da baki da kuma Allah ba mu cika da imani jama'a kuna ji Allah yana cewa innal ladina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun duk wanda za su je jiri ƙarya su dangana wa Allah ko su dangana wa manzon Allah ko kuma ma a dangana wa bayin Allah waɗannan masu irin wannan ba za su zama daga cikin mukuli wuna ba mukuli wuna su ne wanda Allah ke ba su aljanna su ne baya juna to in baka zama ka ga bauta ka samu aljanna ba ina za ka je kenan wuta wa zamanin maulana rasulullahi Allah ya zo da shaidanun wato mushrikai na laraba musamman larabawan kauye sai suka kirkiri wani abu saboda shi da manzon Allah ya zo shi Allah ne ya aiko shi kuma kafin zuwansa Allah ya aiko annabawa to Allah sai ya ware daga cikin nau'in abinci wanda za a ci abu kaza halal abu kaza halal abu kaza halal ya ware kuma daga cikin bangaren abin da ba za a ci ba abu kaza haramun abu kaza haramun abu kaza to haka wajen abin sha to ta bangaren abin noma sai aka kasa biyu akwai bangaren abin noma Allah ya ce wa'annan halal a bangaren dabbobi kuma Allah ya ce halal wanda yake halal to su kafirai da suka zo waɗannan da Allah ya ce halal sai suka zanzaba suka zanzaba suka ce haramu kaga yanzu da Allah suke yin direct ba da wani ba shi kuma waɗan abin da aka ce a bangaren dabbobi kuma waɗanda aka ce haramu abu kaza haramu abu kaza suka ce halal to wanda aka ce halal kuma suka ce haramu to sai suka ware zai wato da wasilatu da hamu ma da halallahu للبهيرة ولا الزائرة ولا وسيلة ولا عام ومنا أفضل أن تكون تلك الرابعين أبو أبو أبو تكشي وإن الدرق وعديد حرام أما شيء الله بيجي حرام وبيجي حلال نكوشي to menene waɗannan abu wato wato kuma san ku zai ware musu dabbobi wannan hukumomi da za a ware su ne asba'iba suna kiran su shi ne malam na so gaba da ita zai fasar da wannan kalma sai fasar ta shi da nonon gunki kafin zuwansa wani ne wannan fasara ba daga zuwansa shi ya fasar ta shi da nonon gunki ma'ana wai wayannan dabbobin nonon su da za a tasa ba mai ja sai gunki to amma abin mamakin Allah in ji Abdullahi kan Abbas yace idan kana son ka san wauta da jahilci kan ta gariya na wayan nan mushrikan larabawa to ga karanta suratul an'am musamman daga wannan aya na ɗari da talatin da takwas abin da ya gaba tun daga ɗari da talatin da shida ma da bakwai da takwas da ya gaba to za su ga wancan su san da gariya a sun wada wani abu sun ci tashi da suna nonon gunki wani ne mai sha gunki to idan suka ɗauka ga gunki na sai ke rere sai a zo ake mishi gaba gunki na sha ne gunki na guraki ne gunki na magana ne gunki na motsi ne sai a je wuce gaba to in ya dade ya dade zai ku kawo jizga sai a sa cikin nono sai a motsa a motsa lokacin ya fara yin tsami nan daga shi sai a doro kunki din sai a je tsami ya je tsami wani ya ja ce na da ga ya ja to wannan ya zauka cikin gunki dan ma ga tsamin tsami tsamin yau ya tare da na gobe na cibi na gada gunki zai fara wari Allah na su zai fara wari mutum yi wani dabara sai a kawo turare kuma sai a fiye sami a zuba a zuba a zuba har yana gangara wai ya kore wancan wari ya kore bai kore ba shi ta zura da ma babu ne yana karanta wayannan ayoyi da ya yi kan kan ci wayannan mutane a kai jahilai ga abu a tsinin kan tagarya amma ku dinga kaucewa to wannan shine sahiba wasila kuma shine wanda ba a dora mishi wani kaya a bayansa saboda wasu dalilin da su suka dubo na sani wanda za ku zama kaya ba kuma ba za a hoshi ba to shi ma kuma wani gunki ne to haka nan kuma aka zo kan hawan shi kuma hawan shi ne rakumin da ya kwanta da wasu rakumai suka yi ciki kuma a cikin cikin suna haifan ƴaƴa mata a wani ruwa a cikin cikin suna haifan ƴaƴa maza kuma sai suna ci ƴaƴa bakwai to in aka yi haka sai a ce mishi ya zama hamu shi ba za a mishi lambu ba ba za a dora mishi kaya ba kuma ba za a yanka shi a ci ba in kuma zama da da za a ci ko maza ne za su ci amma ba mata ba kayan da su ji su kuna wa muharram ala zuwaji ji su ba to wai na abubuwan da suka kirkiro suka barbada abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne abu Allah ne bai sanya hujja ba ma ji Allah sam Allah ba shi ne ya ce wani na abubuwa haramu ba sun suka kirkiri abun su da kan suka ce haramu kaga wannan a bangaren abin da ya shafi dabbobi kenan a bangaren abin da ya shafi abinci ma haka in alkama ta yi kyau ta yi ba da yabanya ta mai kyau a shekara ko dabino ya ba da yabanya wanda suka fara nuna ya ce wannan na Allah ne wai suna nufin na gunki saboda wai gunki a wajen Allah ne saboda haka sai a tattaro sai a kawo ɗakin gunki to ina ku kawo da gungi gungi na ci ne baya ci in yi yan kwanaki wani gungi ya san ya albarka to shi ne gadi zai zo jiba ko sun jagorar zai zo jiba ashe wani hanya ne suka kirkiro su azurta kansu abin da za ka tara wa gumaka su kuma cikin dare sai su biyin dabbo su kwashi sai su tafi in na ci a ci na ja a ja haka suke yi wanda kuma kudaden da ake zubawa sai su kwashe kudin su je suna taskacewa kaga wani hanya ne suka kirkiro dan su azurta kansu to shi ne duk da baki daya Allah bai hana wata Allah bai sanya hujja a cikin kayayyakin al'umma ya ware wanda ce wannan halal ne ko wannan haram ko a bangaren dabbobi ya ware wanda ce wannan har a'a su suka kirkiri kayan su suka dangana wa Allah amma ba Allah ne haka ba وجعلوا لله شيء كما لا يمكن أن تسنيا وعلا وتوجيها ونن ألا بي ونن رمضان هذا لله لزعانهم وهذا لشركائهم وما كان لشركائهم فلا يسل إلى الله وما كان لله فهو يسل إلى شركائهم ساء ما يحكمون wannan wani Allah ne haka ke da wurin Allah bakin amma sun ce Allah suna da hukunci ba wai wannan hukunci ne ba mai tabawa wannan kuma na Allah ne to dan zalunci na Allah kuma zai a ɗebo muna gulaji man gari barka da zuwa Allah ya kwana Allah ya tsara lafiya Allah ya tsara zama lafiya a kan mu da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ya faɗa shi mana aya cewa abin da yake na kunki bi shuraka'in fala yuzil ila Allah ba yadda za a iya faɗa shi rabon Allah to na Allah din kuma ga shi zuke wannan na Allah ne له الذنب وثم يجب أن أدار منك وما كان لله فهو يزن إلى شركائه ساء ما يحكمون وإن من وكنت جاءت الأمر يا مولانا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون idan da kira za su je ku zo ga ayan Qur'ani ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo Allah ya ce sai ce a mu abin da iya mu muka same ku a kai ya ishe mu hasbuna ma wajadana alayhi aba'ana shine Allah sai tambaya aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an ko da iya za su zo komai ba jahilai wala ya da kuma kuma ba ta shari'a kuma shi ke nan sai su fito a kan bada to amma da ke kare kare ne a kan bada hakimi to wannan duk wani shekara da zaka zata ne wannan karatu to wancan aya tana cikin mariya wannan kuma tana cikin lana to mun sake dawa cikin lana sun raba dabbobi iri uku iri daya biyu uku to ita ce wannan ayu da za mu karanta a yanzu za ta yi mana wannan rabe-raben amma ba rabe-raben ba duk na ƙarya ne istira'an alallahi sun kirkiri ƙarya ne gudun suka dangana wa Allah amma ba Allah ne yake wa na abubuwan haramu ba ne to shi ne za mu karanta karatu na bana kenan Allah ba mu dacewa sai Allah ya ce wa qalu sun fada hazihi waɗannan an'amun dabbobin ni'ima ne da masu da sun kirkiri wasu dabbobin ni'ima haka hazihi an'am dabbobin ni'ima su tabbas kenan wa harsun da kuma kayan amfanin gona kayan gona kayan amfani ga al'amu ga arzu waje a nunin lahi ma zara'a min al'arzu wa zan'ani na tsiba shi cikin wancan haya to ga al'amu ga arzu da suka ce hijiru wayannan dabbobi da suka ware suka ce haramun ya shi ma'anan hijiru hijiru ne mai ma'anan makoni wato hijiru ne mai ma'anan ma'ajiwar kamar yadda Allah ya faɗa kuma ta aya wa faɗa ina hu bin zabihin azim mun kwantar da yanka a bin mazhuji da abin yanka rago ke abin yanka to shi ne aka yi amfani shi ana an ce hijir amma ma'ajuwar da suka ware wayannan dabbobi suka ce haramun ne suka ware wayannan abubuwan amfanin gona suka ce haramu ne shi ne ma'anan hazini al'amun hijir wa harsun hijir wato dabbobi ne na nima haramun kuma ga ainihin kayan amfanin gona haramu shi ne tuke fasa ta ido da haramu ai la ya da amma ba mai ɗanɗana ta illa man na sha'u kalbo sai wanda suka ga dama yana da za a zana ce ba na Allah ba eh wanda wanda suka ga dama min hada matal ausani na daga masu bautan gumaka shi ke nan tafiya ta da mutum wanda aka ga dama ma zai mai wannan gunki kai ma ga wannan gunki ba ka cin wannan zuri shi ke nan ka sauka lafiya a cikin shehu shi ne wurare yake a sauka lafiya ya ma su ne dame wa a sauka lafiya wanda ya yi da wasu to nan akwai nau'in balaga la ya da'awu da'awu ba mai ɗanɗanawa ɗanɗano shi na da ma'anan ji wannan nau'i ne na balaga a cikin wannan aya an bayan bani da da'awu amma ana cin ji ana nufin ji kuma damu har yanzu sha yana da ma'anar ci yana da ma'anar sha to shi ne su aka yi amfani da shi in ma abinci ne suka kawo ko abin sha din suka ware suka ce wannan na kuma ka da raya wasu ba amma ba Allah ne ba ba to ƙarya suke yi shi ne na jin laman na sha bin hadabat al-awdan wa ghayrihim bin zahabihim da raya wasu da wasu suka raya ai la hujjata lahum fiha babu hujja a cikin wannan saboda ba Allah bai saukar da wani hujja ba ba wata aya da zai bayani kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi bayani ba kun ji kaso na daya kaso na farko kenan to ga kaso na biyu wani amu akwai kuma su dabbobin ni'ima su kuma hurrimat zuhuruha an haramta bayan yakin zuhuru jam'i ne na zaharu zaharu shine mufradi baya zuhur bayan yakin wato sai su ware wasu dabbobin da ke kun dole nan bayayyakin su haramun ne shi ne su yi ya kare ce fala turkau ba za a hau su ba kasa wani ne kamar nonon wani wani awani da uban mazaje jiman na turka ba aka yi rabar da ha uban mazaje wato wanda ya kwanta da rahuma sai ciki ta ayu sai ciki ta ayu sai ciki ta ayu sai ciki a jere ɗaya bakwai duk mazaje to dukan malin ce wannan ba za a maza da duba ba za a hau bayan ba to amma wannan Allah da ya ce a yaga a sun suka kirkiri kayan su Allah su gano wata hada da ya a yaga ba a farkon mara sun girgira sun fada to shi ne ake gaya mana miyagun ayyukan su don mu kiyaye wannan shi ne kaso na biyu to ga kaso na uku wani amu da wasu dabbobin nima kuma su kuma wai la yarzuqu na isman la alaiha ba sa ambaton Allah kan da wai daga an hau kan wani abun hawa to ba a ambaton Allah kan da abin da haya yake nufi amma su yi ce ha ba hawa ne a zauna ba sai ga wasu jari ne ne inda zaban ila a yayin yankan da ashe wai yayin da za su yi yankan shine ma'anar sun hau ba hawa a zauna ba domin nasi karra bin nasi yake nufi a hau a zauna a bayan taushi ne ba za a ambaci Allah ba la yadkuru na isman la alayhi ko alaiha a kanta ita dabba su ne ki ba shi ne nufi ba wai man kama ne za a yanka in za ku yanka ku musulmai ne kuke cewa bismillah to zuba bismillah suke cewa suke bismillah da wal uzza ko wal manata ko wani gunki ne wani jiriri ka zai kira sunan shi kuma ƙariyar da suke wa haka wai Allah ne ke zai haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato kafiri baya jin kunyan yi wa Allah ƙariya wasu gaskiya ba sani ba ne amma akwai wanda suka sani da gangan suke yi to shi yasa kuskure ne masu yin wannan duk gaba ki sun aikata haramu to tun a zamanin maulana rasulullah sun haka abin da riba da biya har Allah ya dauki alkiyama wani sun ba za su yanka sai su kira sunan gumaka bal shi ne ce yankuruna isma asnamihim suna ambaton sunayen gumakansu wa nasabu zalika ila Allah ikra kuma su dangana haka zuwa ga Allah jiya wai Allah ne yake a yaka ina Allah da ke a yaka ba a ambaci wani abu a yanka ba sunan Allah ba Allah bai ajiye wannan hujja ba ba ma ta suna yi Allah kariya kuma ga rasulun lahi ba kuma da wannan jayayyar da suka yi da manzan Allah cewar shi ke nan shi Muhammadu ya ce Allah ne ya rukunci amma ma bai girma ma Allah ma abinda ma Allah ne Muhammadu bai zama yana ki sai wanda shi ne da kuke nuni dabban da sai mushi na yi waye kace kan zai waye kace ke Allah ke ko Allah ya kace a ci tunda na Allah ne a ci amma ya za ce ga mutum shi ya kashe an ci wani yanka dan adam ya kashe an za Allah ya ce a ci amma wanda Allah ya ci ya kashe wanda Allah ya ce mana kuma shubuha shi ya za shubuha har abada har Allah ya ci alkiyama sai an samu masu ilimi da a cikin addini ga kaza ai kaza ne to shubuha ne yana kama da naka na kafiran nan in gaskiya ne kan da garin kin gaskiya ne sai a lauyi abun a murde shi da shi da shi ga abin da ake riga ba za a yi da shi ta wani hanya Allah ta ne da albaran maulana da kullum ko suna yin haka ba in ji Allah istira duk domin kirkiran ƙarya ne a laimi a kan shi ubangiji Allah bai saukar da hujja ba kuma ranar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bai saukar da mai faɗa ba cikin hadisin sa Allah ne faɗa ba, annabi ne faɗa ba, magabatan ma shi bayanin da su ba. Shi ne Allah ce to ya ne ya Rasulullah, la da sannu ya da zikin ubangiji ne sassa gano bi ma sami yaftaruna da irin abin da suke kirkiran ƙarya suke danganawa a laini ga ubangiji su ce kaza kaza kaza ne da sannu Allah zai sassa gano irin waɗannan kalmomin mun zo ƙarshe a aya suna ba su baye tsoro da sannu Allah zai yi kaza shi ba Allah baya gyalewa baya mantuwa yana dan saurarawa ne kurin ila ajalin musamma wa umlika hu inna kaydi matin saurara kurin yake nan ma dan albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina Allah ya wannan saurara amma an ba haka ba abinda ake a yanzu ya kamata Allah zai bincike duniya kun tuno a zamanin da suka gabata jama'a da suka lulu ne aka samu masu yin lulu ba wutar ke kasu da yasu ba aka daga kasan aka kifar da ita to yanzu a gari daya za ta samu inda ake yin lulu ba adadi kwanan can a kaduna wani daga cikin malamai yake ba da labarin shi shi ga ne ba jiyo ba a kaduna sai ba yake shi ga ne ba jiyo ba wani mutum ne yana da matan su biyu yana da matan da biyu shi ke nan sai aka aure shi ba a ila yin zanna ya aure shi shi ne sai zo da gidan mijinsa abin mamaki shi kuma da yawon shi yana da mata biyu ga amaryar da zuwa manawa uku kuma don lalacewa sai ya shiga cikin kayan mata ya lambata muryar shi komai ya kwalliya yau na su su matan gidan ana zaune da su wata shida wallahi wallahi ba su iya gane wannan namiji ba ne saboda haka zai yi abinci ya bari abinci ba ne ya biyu shi ko kan ya su ce komai ya zo kuma kwanan auren amma dai za a kwanta da shi ne ta zuwa haka ake haka ake ranar irin da wuraren matan na suna da alherin suna da sharon sai ta shiga gida ta zango ruwa mana ta kuma yadda yake tafiya ko take tafiya ta kuma yadda ta jin sauraro saboda ki anya wannan mace ce kuwa wannan ba mace sai ta lura da wata ba sai ta gane ba mace ba ce namiji kuma ta gane shi wannan wanda matan su suke neman sa ne a kuma ko da shi ko a nan shi kenan a sai ta zama da ya guri haka ne su kuma da suka tashi wa sai zama da hukuma aka zama da hukuma bincike ko aka gane ai namiji ne ba mace ba su kan su mata kira sannan shi ne sai a ce muna zaune da wani kiran da ya rasa mu ko ya rasa sani kaga an mai da abun abun wasa a zamanin da ya gabata ana kifar da bari kama albarkar rasulun da Allah ba zai kifar da gari ba labar kowa ya aikin za sai in ka mutu ka zo ka tarar da aikin ka ke nan ka gana cin albarkacin annabi Muhammadu ko an gane ko ba a gane ba ke sa ya ma musulmai kullum mu da yi wa Allah godiya gobe da zamu yi wa Allah abinda kai ko an tara maka biliyoyi ba za ka yi ba amma zai ga wani ya je yayi yanzu wani kuɗi da gana da wani wannan aiki ba ku ta kika su da yasu ba yi wannan aikin zama ya lalace to amma yanzu mun ga ko ne yau nan zaga ba ba za ka yi da wannan ba ku ga kuma gode wa Allah ba karfi ba ba da zara ba kuma Allah ya ci gaba da tsare mu haka amin shi duk matan nan mutum ya rasa wacce ta yi sai dai ne nan ne dan uwarsa wanda kuma haramun ne ittifaqan to Allah kare mu to shi wayannan suna yin haka dan su ke kiri kariya su dangana wa Allah da sannu Allah zai musu sakamako da abin da suka kirkira su dangana wa Allah Allah kare mu sai ki وقالوا ما في بطون هذه الأراني خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء تجديد واسمهم إنه حكيم عليم to an ambata mana abubuwa guda uku munana nasu su ga nuru shi ma mummunan abu ne wanda suke aikatawa wa ƙalu sun faɗa su wayannan ma fi buduni hazihil an'ami abin da yake cikin cikuna buduni jam'i ne na fadan abin da yake cikin cikuna hazihil an'am wayannan dabbobin ni'ima al-muharramatin abin haramtawa wa hayar zawairu shine nonon gunki wal ba'airi da ainihin ba'air wato wanda ba dora barkaya khalisatun abin keɓancewa ne ai halalun halal ne tsantsa litukuni na ga mazaje amma wa muharramun abin haramtawa ala azwajina a bisa mate gunmu ai an nisa'i mata kuna fahimtar karatu wai idan wayannan dabbobi sun dauki ciki idan sun dauki ciki ya'yan da za su haifa wai mata ba su zarabo a ciki ka ni dabara eh sunat ne ko khalisatu lidhurina na mazaje ne ko wa muharram ala azwajina mata haramu ne ba za su ci ba ka duba in Allah ya mana ku cin nama mai daɗi dan zalunci ko wannan shine karara abin da ayat take nuna zace na biyu a wajen malamai ma zai gwado ne hadhihi al'amu shine allabar nono wato wai nan dabbobin an tatsi nononsu maza za su iya sha amma mata ba za su sha ba shi ne mafi gudu ne hafi rana an bai da malarci fasara ne fasara da zafi yau gwada gwada kowa ya gane shi ne abin da suka yi za ta yaya a cikin cikinsu na biyu kuma shi ne na nono suka ce haramu ne mata ba za su sha ba amma maza za su sha kun wannan hukunci to ga wani hukunci na biyu kuma
وإن يكن ميتة إذا يزم موشيني أبن يكسيم وإن الزبودي بالرفني أجي تراتو دربها ميتة ميتة والنسل أجي تراتو دربها ميتة وإن يكن ميتة مع التالي سلسلين tare da wato mace kamar da fi'ili ya zama ma ta mace fi'ili ya nan shine yakun to za ka mai da shi ya zama mace sai ka ce takun ta wato ta yi sun koma ta mace na to in kai karatu da ta to ruwa zai dauka wa in takun mai tattun wa in yakun mai tattan an gane karatu guda duk kirawe ne guda mai turai to idan abin da yake cikin sai zama mun ce وتفسيره للملاحوظ وانجا توقفوا فيه شركاء الجهة تولنا عيني تاريا دمدا دمدا دا da can ne rai aka sha bazo bazo kuma ta na maza ne kullum to Allah zai Allah ta kan shi dabbar sai ta mutu a cikin yake cikin ku sai ta mutu sai ta to da maza da mata za yi tarayya da ma ta fiye da kasar da muje mu kasan su ba ta yadda muke a ba ta yadda muke ai na ma ne a wajen su wani kwanan da dauke da za ta faru a tarayya shi ne aka ce abdullahi dan abbas bin akaran da yaro wannan sanda ya dariya ya murmushi har yana jinginuwa a jikin kabo ne da kusa da shi ya ce wannan mutane akwai wayo banza wato don kuma mushe sai a zuwa a yi tarayya amma an ba mu ba shi ke nan sai ku ce na ku to shi ne nan allah ya kawo yake ba mu labarin irin miyagun ayyukan da suka aikata allah ya kare mu da asirar maulana rasulullah mu ma muna yin irin wannan amma ba ta bangaren abinci ba ana bayanta ta bangaren hukunci da magana idan matsala zo a kan ya da aka yi ba su mazaje sai su yi banga-banga ce mata ba su da abin da za su ce ba haka ba mata suna da abin cewa mazaje ku rika ba dama mata damar su rika faɗin wani abu ni an haihuwa ni yan sa suna a annabi muhammadu sun da tambaye matansa wani suna da asa na tare ba ka bi annabi muhammadu saboda aka yi shawar ta ce ya rasu da ni ni ka dinga in ce mata ga suna da za ta wanda yana lamarka abin da kaga ya maka sa yanayi sa ya sa a tashi haihuwa ya ce me za a sa ce ba ruwa na a haihuwa ne za a sa ce ba ruwa na sanar da aka yi ba su mafi zarawa ko wani suna da sa ta ji ya rasu da layi ta fi ne sani amma bayan mahaifiyarka wata mace ce ta fi kulawa da sha'aninka da ke fatima ta bai zuwa asibiti ta ce ne zai sa ba za a sa sunan fatima ba amma ba lalle ba ne wani shi ya ce kin yi daidai to shi ne zai sanya yarsa suna fatima ta saboda wancan sunan fatima ta bai zuwa asibiti allah ba mu to kaga da ya yi shawari da matarsa eh ba lalle ba ne su kuma wata karta za ke lalle lalle ku ce dole dole domin wasu suna yi wa wani zafi dole wanda nake so to an samu mijin mai sanyi ne yini na ba wanda zai a sa sakon a zauna lafiya to amma ku bai shawari da kucin wasu matsayi a da kyau haka wajen auren yara sai dai wasu matan namu yawanci majority namu ne yanzu in ana bar musu al'amura a hannu to al'amura za su lalace domin wasu ba su da gaskiya ba su da amana ba su da kulawa yadda ce ta san yadda ce amma abin da zai kawo watsuwan yarinyar zai ga tana yi in sai ta rika koya abun baya in kake kar a bada talla zai ta bada talla me kake so ta ce maka kenan ba tana neman wata wani yarinya ba kuma yau a ƙasar nan tarihi ya nuna babu wata yarinya ɗaya ga ta wanda tallanta ne ya sa aka yi mata gyara ina take babu to amma yara nawa da suka lalace wajen yin talla ba za su da sabuwa to wani yana da kyau iyayen mata su fahimci wannan in namiji yake kar a yin kada a yi saboda matsala yake nema a kan yarinya kuma kai da kake kana yi ka daure harkar yarinya musamman matsalar makarantar ta dan wato yin wannan ta gado dan kudin makaranta ya zama a ringa biya kuma dan abincin da za ta ci shi ma a ringa to kuma yin haka sai a samu zaman lafiya Allah ya taimake mu iyaye mu mata ku ba mu goyon baya akan irin wannan da alfaran maulana rasulullah da in yakun mai tadan gidan mu shi ne da zafai hanyar karatu والربع والربع والنسب لنسبة مع تاكيد الهيل تارة معتودا الهيل وتذكيره ومذاقوتة فهديه شركاء أن تنقيم تارية سادسا يجزيهم الله الغبيل يزدى كامته والصور إن ونصب ناسه ذلك والشانك للتحديد دهالة تأسيه كذا ألمي والتحريم دهالة تأسيه كذا ألم أي جزاءه ساكمفنسا إنه حقيقة شيء بجدي حكيم ولين في سنه شيء أيسنسا عليم مزري بحلقه دهالتنسا Allah ba mu dacewa Allah ji kan malamin shi mana Abdullahi Babado Allah ba ba ta masa Allah nan wa masa a daga nan muka yi addu'a za mu ta wajen karatu ne can ƙorin na rabado wanda za a fara tafsiri a wajen malamin kamar yadda ne muka saba Allah ji kan shi mana Abdullahi Babado Allah za ba ta masa Allah nan wa masa Allah ke ta rabu raburansa sha'yan ta baki ɗaya Allah musu albarka da mu albarkansa Allah mana albarka da lafiya muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukatu yari mun gari muna godiya Allah saka da gari Allah ya biya bukatu iyayen ku da zuwa koma ga Allah Allah gidan ku mu Allah gidan namu iyayen mu da ku baki daya Allah ya sa aljanna shi ne makoma imamu gari muna godiya kwarai da sauran malaman mu Allah ya saka Allah gidan iyayen namu Allah kuma ya biya bukatun mu Allah ya samu da annabi Muhammad jama'a kowa da bukatar sa Allah ya biya masa kuma dan Allah kar a manta dai salatu fatin kaba garin nan ya tafi kaba duhu wannan wada ta tajjami na jalala Allah dauke mana wannan ayatul kursi da ake karantawa ranar alhamis bayan sallar al'asar din nan da Allah ya riga karanta da niyan ne Allah dauke mana dukkan wayannan tajjamiyatu na jalala ya ba mu tajjamiyatu na jamala abinda za mu ci mu sha mu yi Allah hori mana kuma ga limamu gari ya zo za mu ba shi